إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنقواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبر مكة ومدينة هذا هكرا دبو ديان دريه دود أربعين دبير wanda ya zo daidai da uku ga watan sha biyu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kaset ɗinmu na hamsin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amuli baina zaujai littafin fadilatu sheikh alƙare muhammad siddiqul min shawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba a mun kammala da babu da ke magana eh isbiri ala mun gama da biyu fi zaujiki ko za mu tahi muwajahatul mushkilati bi ijabiyya ko a ba mu kammala da ba mu kammala wannan babin ba da saura muna cikin babin mace ta karrama ta mutunta wato bakin mijinta bakon mijinta za mu tahi ne kan kissar wani bakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko? وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala inni majhudun sai ce ni ɗin nan da kake gani mabukaci ne baƙo ne na zo ne gare ka a matsayin baƙo fa arsala ila ba'd nisa'ihi annabi sai ya aika wa wasu daga cikin matan shi فقالت sai matar ta ce masa wallazi ba a saka bil haqqi ma indi illa ma na rantse da wanda raina ke hannunsa ko wanda ya turo ka da gaskiya ba abin da zan iya tarbar wannan bako da wanda zan sauke shi da shi in ba ruwa ba ba komai a cikin gidan nan thumma arsala ila ukhra sannan sai ya sake aika wa ɗaya daga cikin matan cewa ga bako na yi mabukaci wanda ya zo ba shi da inda zai fake ba abincin da zai ci faƙalat mithlu zalika ita ma sai ta faɗi kwatankwacin abin da waccan ta faɗa cewa ma indi illa ma'un babu abin da nake da shi wanda zan bashi in ba ruwa ba ƙulna kullahunna mithla zalika marawaici ya ce dukkaninsu suka faɗi kwatankwacin abin da waccar ta farko ta faɗa lawan lade ba a saka bil haƙi ma indi illa ma na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya babu abin da za mu iya ba wannan mutum in ba ruwa ba babu komai a gidan faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa man yudhifu hadha laylata rahimahullahu waye ne zai sauke mu wannan bako ya bashi abinci ya ci ya bashi makwanci rahimahullahu idan yayi haka Allah zai masa rahama faqama rajulun min al-ansari sai wani daga cikin mutanen Madina sai ya tashi faqala ana ya rasulullahi sai ce manzan Allah ni zan sauke wannan bako zan bashi gurin kwana zan bashi abinci fantalaka bihi ila rahlihi ko ila rihlihi sai tafi da shi zuwa gidansa faƙala limra'atihi sai ya ce wa matar shi hal indaki shay'un akwai abinci a gidan nan kuwa qalat la illa qutu subyani tace wallahi ba komai a gidan nan amma akwai abincin yaran nan su biyu da ya saura wanda nake jira in ba su ci su kaɗai ne ba su ci abinci ba shi ya kaɗai abin da ya saura kenan ƙala fa'allilihin bishai sai ce to kirarrashe su da wani abu su yaran ki san yadda za ki yi kirarrashe su karki ba su abincin nan fa'iza da hala baifuna idan baƙonmu ya shigo fa a tafi istiraja abinda nake bukata da ke tun da daddare ne ki yi kamar fitilar ta bare ta mutu ki barar da fitilar ki kashe ta wa urihi ana na akulu anna na akulu ko ana na akulu ki nuna masa zan nuna masa kamar muna cin abinci tare da shi kamar nima ina ci fa idza hawali ya akula fa qumi ila siraji hatta tutfi'ihi sai na sa hannu alamun za mu ci tare sai na sa hannu kamar mun fara cin abincin sai ki tashi zuwa ga fitila sai ki je ki buge ta sai ta mutu alamun kamar kin buge ta ba tare da kin sani ba tunda a wancan lokacin a ci balbal ne an san a ci balbal ai ko yawwa yan bana bakwai ne ba za su san me a ci balbal ba amma sauran mata wanda suka haura shekara ashirin talatin arba'in sun san mecece a ci balbal so ki kashe ta ki buge ta kamar ta mutu ƙala faƙa a duwa akalar baif suka zauna a haka kuwa sai da suka sa hannu a cikin abincin kamar suna ci tare da bakon sai matar ta tashi ta je wucewa sai ta dan bazal fayar ta haka sai ta buge fitila a subhanallah subhanallah sai ta dauka barin je in kunno sai ta je sai ta zauna ta ki fitowa da wuri suka ci gaba da ci shi bakon yana ta cin abinci ya dauka suna ci tare da mai gida mai gida kuma ya bar masa kawai ya ci ku duba imani don Allah ku duba tausayi ku duba jin kai ku duba san juna da alheri ke yanzu zaman haya kuke da yan uwanki kin san cewa mijinsu ba shi da hali ke Allah ya hore miki a wasu lokuta ma za ki iya ci har ki rage da ke da 'ya'yanki amma saboda tsabar rashin tausayi da mugunta irin ta ramaninmu nan wallahi sai ki hana abokiyarki ko makociyarki a wasu lokutan ma ba ma maganar makociya ko abokiyar zaman haya ba 'ya'yan da Allah ya haɗa ki zama da su waɗanda ba 'ya'yanki ba ne sai ki dafa abincin ki hana su kuna ganin yadda ake ta samun matsaloli kaga yaro malam yana watan gaririya a kan layi don aka ƙira shi aka zaurar da shi aka tambaye shi ya ce gidansu ne ba a ba shi abinci ba idan ka bi diddigi ka bi diddigi sai ka zo ka samu ɗa ne a gida da uban shi shi uban shi ke kawo komai amma ita ta yi kane-kane a kan komai ta hana yaron abinci abokiyar zamanki ki cinye ki hana ta abokiyar zaman hayarki ki cinye ki hana ta ‘ya'yan da ba naki ba ki cinye ki hana su yaro bai san babu ba bai san ba a gama ba bai san da saura bai nuna ba bai san da wannan ba abinda kawai ya sani shine a bahi ya ɗibga kawai shi da abinda ya sani shi wannan gabar da kike da uwar shi bai ma san ma'anarta ba shi bai ma san me ake ciki ba gabar da kike da baban shi dan akwai wanda idan haushin uban ya kama ta hakan 'ya'yan take hucewa ka ji gauraka kuma wata fa ko da 'ya'yanta ne na cikinta wallahi tana iya huta haushin ubansu a kan shi akwai yarinyar da za a ga in sun yi faɗa da baban sai ta dinga zagin ɗan za ka ci ubanka kaza wai zagin ba faɗan takewa ba tana karkatar da shi ne zuwa ga baban shi kaza kaza kaza kaza tana daka mishi tsawa tana masa wasu abubuwa wanda wai haushin babanta yana ya samu matsala da ita to bari ta huce wannan haushin akan yara to wannan duk yana daga cikin sakarci irin na wasu da suke aikatawa to kin ji mutanen da magabata da uwar da uban duk sun yadda su sauki bakon manzan Allah su hana kansu su hana 'ya'yan cikinsu don su faranta wa bakon manzan Allah saboda suna neman yardar Allah to bari ki ji can gaba za mu zo mu ji da 'ya'yan da uwar da uban duka Allah ya gafarta musu gaba ɗaya a dalilin wannan aikin da suka yi in ba marahin imani ba me abin ruwa a abinci ai idan kana neman abin da ba da shi yana da sauƙi wala ka samu abinci ko ruwan sha ba abin da ya fi sauƙin kyauta ko bayarwa shi yasa za ki ga wasu suna wata ɗabi'a zai wahala ya baka kuɗinsa amma zai dafa muku abinci ku ci akwai masu wannan ɗabi'a ga kuɗi amma ba zai ba ko kwandala ba amma in ka zo za a yi girki iri-iri a fito da shi a ci har sai an bari amma ba zai baka kwandalar shi ba to amma a ce abinci ba ba za ka iya bawa mutane ba kuma Allah ya hore ma Allah ya sauwaƙe to shine fa qa'adu wa akala dhayfu hatta asbaha suka zauna suka yi ta cin abincin nan bakon nan ya ci abincin nan tas ya cinye hatta asbaha gadan ala gada ala nabi sallallahu alaihi wa sallama har san da gari ya waye sai suka sammako suka je gurin manzon Allah faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wannan sahabi da ya sauki wannan bako nashi ajaballahu min sani'ikuma bi dhayfikuma al-laila eh kad ajaballahu ku min sani'ikuma bi dhayfikuma kuma al-laila kuma al-laila Allah ya yi mamaki ya burge shi abinda kuka yi domin kalmar ajaba tana zuwa da ma'anar burgewa tana zuwa da ma'anar mamaki wato yadda kuka yi da baƙon nan ya burge Allah abin Allah ya ji daɗin wannan abin da kuka yi wa anzalallahu azza wa jalla a lokacin ne Allah ya saukar da aya ta tara a cikin suratul hashiri dan waɗannan mutane dan wannan uwa da wannan uba da waɗannan ƴaƴa aka sauke wannan ayar da yanzu za ku ji ta farkon ayar Allah ya ce walladina tabawwa'ud dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu sai ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna Allah ya ce walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman waɗanda suka zauni garin Madina kuma suka zauni imani ma'ana yadda garin Madina ta zama mallakarsu to haka imani ma ya zama mallakarsu farkon wanda wannan aya take gaskatuwa a kansu shine wannan sahabi da ya sauki bakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan mata da ta yarda su sauki bakon manzan allah da waɗannan 'ya'ya da aka hana su don a bawa bakon manzan allah su ne farkon wanda suka ci moriyar wannan maganar kafin kowa don haka a farkon ayar Allah ya tabbatar da cewa su masu imani ne idan Allah ya yarda kai mai imani ne ka hai wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana sannan Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihi Allah ya ce suna son duk wanda ya kauro ya zo gurin su ko wani bako ya shigo garin su ko wani mutum ya zo gurin su Allah ya ce suna son shi wala ya ji duna fi su durihim hajatar min ma'utu Allah ya ce duk abin da suka ɗauka suka ba wa baƙonsu ko suka ba wa wani wanda ya ƙauro ko ya zo gurinsu ba sa jin wani ƙyashi ko wata hassada ko wani ƙaiƙayi a cikin zukatansu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu Allah ya ce kai wa yu'thiruna ala anfusihim sukan ma hana kansu su bawa wanda ya zo gurinsu waɗannan bayan Allah sun yi haka ko ba su yi haka ba sun yi wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da ko wannan abin su ma suna so da Allah suna son abincin nan ko ba sa so ƴaƴansu suna cikin bukata ko ba sa ciki suna ciki amma haka suka hana suka bawa waɗannan suka bawa wannan bako shine wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi duk mutumin da ya maganin bakar rowar da take zuciyar shi fa'ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabon duniya da lahira ta haka in kika yi maganin bakar ruwa da take zuciyarki kina iya bawa wata ko kina iya bawa wani ko bakiwa ‘ya'yan da Allah ya baki kula da su ko makota ko wani a makamancin haka wala akwai wata mata da na sani mata ce makociyarta tana cikin tashin hankali wallahi ta ɗora din girki tana bawa wannan mata sai ya zama ta nemi izinin mijin mijin ya bata izini ta dinga bata ta dinga bata har abin ya zo kamar yana nema ya yawa mijin ya fara taka mata birki ƙarshe dai ta ɗauko kuka ta zo ta kawo ta kawo min cewa ga abin da mijinta ya bata izini amma yanzu ya ga kamar abin ya yi yawa yana nema ya hana ta ita kuma ba za ta iya ta dafa abinci ga wannan tana ganin cikin halin bukata ta hana ta ba na kira su na zauna da su da ita da mijin ya faɗa min dalilansa cewa samunsa ba wani abu ne mai yawa ba yana ganin kar abin nan gaba ya zo abin ya gagare su da shi da iyalan gaba ɗaya na ce masa to allah shi ke dai horewa kuma shi ke bayarwa kuma taimako da ba wani bai hanawa allah ya baka balma a wasu lokuta kamar yadda hadisai suka nuna Allah ya fi yalwata wa bawa a lokacin da yake taimakawa wani na ce ka daure ka ci gaba da taimaka mata in Allah da Allah zai buɗa ma wallahi magana da nake muku yanzu wannan bawan Allah ita matar Allah ya taimake ta ta fita daga cikin wannan hali wannan bawan Allah yanzu yana cikin daula fiye da yadda kuke tsammani wallahi don ya ci gaba da taimaka mata asali mijinta ya an neme shi an rasa ne ashe bai mutu ba yana nan da ran shi kwatsam kawai sai gashi ko ya dawo yana dawowa shi ke na wannan nauyi sauka a kan shi to daga baya da Allah ya tashi buɗa masa wallahi sai gahi cikin walwala da yalwa ni na manta da mun yi maganar da shi wata rana sai gahi ya zo gida ziyara guri na sai yake cewa malam ka gane ni ce masa wallahi ban gane ka ba yace ai ni ne shekara kaza da kaza da kaza muka zo da matata akan nace kwarai da gaske na tuna yace malam wannan da kake gani mota ta ce kusan miliyan uku da wani abu na saye ta ya ce tun da wannan ya ban labarin dawowar mijin da yadda matarsa ta fita daga halin da take ciki kuma ya ban labarin buɗin da ya dinga gani har Allah ya mai da shi halin da yake ciki yanzu to ina mai gaya muku wallahi ka dafa ka bawa mutum ko ki samu ki dan yaga ki danka wani ko ki riba ki bawa ƴaƴa ko kuma ƴaƴan kishiyar ki duk wani dan adam da Allah ya hada ka da shi kar kamar bugunta baki san me Allah zai mai da shi ba nan gaba ke ma baki san me Allah zai miki ba nan gaba to wannan mugunta ta rashin taimako da Allah ya jarrabu wasu mu da shi yana daga cikin abin da yake kassar rayuwar mu wallahi amma da za mu daure mu yi haƙuri to zai taimaka mana kwarai da gaske Allah shirye da mu dan haka Allah ya saukar da wannan aya cewa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna duk wanda ya maganin bakar rowar da ke cikin zuciyar shi to wannan su ne rabotattun duniya da lahira Allah ka rabotar da mu duniya da lahira za mu tahi muwajahatul mushkilati bi ijabiyya wato yadda ake fuskantar mushkiloli ta hanyar a warware su mushkiloli a gidajen aure ki sani ko ka sani ko mu sani dukanmu babu wani gida da ya tsira daga mushkiloli na auratayya da zamantakewa idan dai gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai tsira daga mishkilolin zamantakewa ba to babu gidan da zai tsira duk haƙurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda manzon Allah wata rana ya kaurace wa gidan shi na tsawon wata guda ya daina shiga ɗakin matan shi ya tafi tira kashi ya je tare a can gefe can waje saboda an kuntuma masa kayan takaici da bakin ciki ya je ba zai iya zama a cikinsu ba da haka ya tafi ya je fushi ya je zauna a can kuma tsawon wata guda ɗin nan yadda ruwayoyin suka zo ba wacce ta zo ta ce masa ya haƙuri har san da wata gudan ta cika ya dawo da ya dawo ma zai shiga ɗaki sai ana nema a nuna masa ai watan bai cika ba kwana 29 ya yi Allah ya muku albarka amma dai matsalolinku suna da yawa billahi lazi annabawa ma ba ku bar su ba wallahi to idan har mutum yana fahimtar irin wannan kai namiji wannan zai dinga rarrahin zuciyarka ya baka haƙuri ya sa ka dinga kau da kai daga wasu abubuwa ko da ku abu ya kai inda ya kai saboda sai ka tuna fiyayyen halitta haƙuri shi ya zo da ayoyin haƙuri shi ya zo da hadisan haƙuri kau da kai shi ya zo da ayoyin kau da kai da ayoyin ainihin wato hadisan kau da kai amma duk da haka sanda aka kai shi wuya ya ji ba zai iya zama a cikinsu da ya fita to kai sai ka ga to kai kuma asuwa da ba za a yi maka abin bakin ciki da takaici ba dole ka haƙura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa dalilin sauke wasu ayoyi da Allah yake zargin wasu daga cikin matan manzan Allah in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكارا duk waɗannan ayoyin an saukar da su ne saboda an fusata manzan Allah matan annabi ne suka haɗe masa kai saboda wata matarsa tana bahi zuma yana sha yana tana bashi nama don haka annabi yana ɗabi'a in ya tashi duk gari in ya waye zai shiga ɗakin kowace daga cikin matansa su gaisa ya ji idan akwai damuwa ta faɗa masa in babu kuma ya fito sai ya shiga ɗakin waccan to akwai ɗaya daga cikin matan shi daga ya shiga sai ya jima a ciki bai fito ba me yake faruwa a he zuma take ba yana lasa wannan shine kishi shine ki samu wani lago na miji abin da ya fi so a rayuwar shi ki dinga masa he ki mallake shi ba wai ki dinga ruga wa ƴar uwarki a shar kina cewa ƴar matsiyata ba wannan ba shine kishi ba hakikanin kishi shine mace kowa iya allansa ya wanke ina fata an gane ki shirya duk wata kissa da kisisi na da zai sa mijin ke dinga jin ki a ran shi to in kika yi wannan to kin zama ma'abociyar iya kishi ƙwararriya gogaggiya a fannin zaman gidan aure da haka wannan mata ta manzon Allah sai ta tanadi zuma da nama daga ya zo sai ta ɗauko masa soyayyen nama a plate ta ce a rasulullahi dan taɓa mana kafin ka fita to kaga kuwa nama za a ci nama ai za a ɗauki lokaci ko idan ya ce sha ruwa sai ta ce to ga kuma zuma a ɗan ƙaramin plate haka tacaccen zuma mana sai annabi ya sa harshe yana lasa suna hira yana lasa suna hira yana lasa suna hira yana lasa suna hira wannan abun sai ya sa annabi ya jima a cikin ɗaki bai fito ba na fata an fahimta to su sauran matan maimakon su ma su ɗauki wannan ɗabi'a na yi wa annabi abin da zai faranta masa ya dinga zama a cikinsu a'a he suka haɗe wa kai wa wanda take wannan ɗabi'a he suka ce idan ya shigo ɗakin ki wance kuna gaisawa ki ce bakin shi yana wari na fata an fahimci magana kuma haka ta faru suka haɗa kai gaba ɗaya yana shigowa ɗakin wance ya rasulullahi na kwana lafiya lafiya ya na ji kana bagana bakinka na tashi haka yana wari haka ku duba annabi muhammadu jama'a annabi muhammadu kai mata allah ya muku rahama wallahi annabi ne wai bakinsa na wari la ilaha illallah yasa wasu abubuwa malamai suka ce in ban da matan annabi matan annabi ne wallahi in kai ne a gefe kai masa haka tun za ka tafi wutar jahannama da ruwan Allah to amma matan shi Allah ya ɗage musu waɗannan abubuwa na mu'amalar yau da gobe su faɗi wata magana ko su faɗi wani abin da bai kamata ba kuma Allah ya yafe musu amma in ba haka ba a matsayinsa na manzan Allah tun sai Allah ya kai su wuta wallahi ka ce wa annabi bakinsa na wari manzo Allah ya ce to ni dai ban ci komai ba in ban da ɗakin wancan da nake ga ta bani zuma na sha ta kai to dai yadda aka yi zuman nan ina ga akwai matsala a cikinta ina ga ita ne ta sa wai suna so su hana shi shan wannan zuma tunda su ba za su iya yin abin da zai faranta mar ba to bari su hana wacce take yi ina fata kun fahimta mata suna da wannan ɗabi'a so don haka ya shiga ɗakin waccar ma ya rasulullah ya naji alamun kamar bakinka na tashi haka kana magana bakinka na tashi ya ce a ba komai ta ce baka ci wani abu ko dai ka sha wani abu da safar nan ya ce a babu kawai ɗakin wancan na ga to annabi ba baya munafurci kawai ɗakin wancan na ga ta bani zuma shikenan kawai na sha ta to zuma ya zuban nan diyan da aka yi yau aka yi haka gobe manzo Allah sai ya fusata sai ya ce to da tunda haka ne ma na haramtawa kai na shan wannan zuma to shine Allah ya sauke ya ayyuhan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtagi mardata azwajika ya kai wannan annabi dan me kake kokarin haramtawa kanka abinda Allah ya halatta ma kawai dan kana so matanka su yarda da kai ina fata an fahimta ku duba yadda mata suka nemi su kai annabi sallallahu alaihi wasallama wani mataki har Allah ya zarge shi to da wannan ne dole ne ka dinga fahimtar yaya al'amura suke idan annabi bai tsira daga akwai lokacin fa da wata daga cikin matan manzan Allah ta dafo abinci ba ranar kwananta bane ka san kuma mata kuna da zoliya wani lokaci ba ran kwananta ba sai ta dafo abinci sai ta kawo ɗakin wacce annabi ke ciki ita kuma sai ta ce wallahi uban kuturu ma yayi kaɗan balle na makaho ana haka za a ajiye fulet ɗin kawai sama ta fulet ɗin kafa pau ta dake fulet fulet yayi tsalle yayi sama annabi ya sufa ya taro plate ya rike shi ya dan taro abincin da ya abin nan sai ya ajiye ya ce kulu inna ummakum qad gharat ku zauna ku ci kishi ya kama uwarku ina fata an fahimci magana kun ga in ba matansa ba kin isa a kawo annabi abinci ke bol da shi baki shiga wuta ba ni da ke ne muka yi haka ba ta mun jima ba a can na fata an fahimta to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu gane dangane da mu'amalar zamantakewa idan dai annabi bai tsira daga irin waɗannan abubuwan ba to babu wanda ya isa ya tsira dole sai haƙuri ku kuma da ake cewa dole sai an yi haƙuri da ku ke ki daina kafafa kina ɗaga kafaɗa kina cewa a wato alhamdulillah dama an ce dole ya an yi haƙuri da mu ki ci gaba da gasa wa mijinki aya a hannu ki sani idan matan annabi sun yi haka su an yafe musu ke idan kika haka ba za a yafe miki ba na fata an gane saboda haka ki yi taka tsantsan da wannan mai gidan naki fa inna ma huwa jannatuki wa naruki shine wutarki shine aljannarki to mu je mu zuwa malam yace muwajahatul mushkilati bi ijabiyya wato fuskantar mushkiloli ta hanyar karɓar laifi da kuma yadda za a gyara su ba tare da an samu a matsala ba likulli mushkilatin hallun mahama azuma qadruha malam yace duk wata mushkila da ka gani komai girmanta tana da yadda ake warware ta ko ba haka bane duk wata mushkila duk wata matsala to tana da yadda ake warware ta a cikin addinin musulunci ba matsalar da tafi karfin warwarewa tafi karfin gyarawa walakin zalika yatawaqqafu ala ijabiyyati tarafaini to sai dai hakan kuma yana yana faruwa ne ta hanyar amincewar kowane bangare da kuma ɗaukar matakan kowane bangare na yadda kowa zai yarda da kuskurensa kuma ya ɗauki matakin gyara akan bangarensa qala abu darda'i limra'atihi abu darda'i Allah madaukakin sarki ya hada mu da abu darda'i a jannatul firdaus annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kaura zuwa madina ya hada abota tsakanin abu darda'i da salmanul farisi to abu darda'i mutum ne mai son ibada mutum ne mai son sallah mutum ne mai son azumi to sai manzan Allah ya ce wa salmanin farisi ga abu darda'i shine wanda na haɗa abota da kai don dama annabi da ya shigo madina sai ya dinga haɗa abota tsakanin mutanen madina da mutanen makka saboda a samu yarda da juna tsakaninsu to sai annabi ya haɗa abu darda'i da salmanul faris abu darda'i da ya ga salman farisi sai kamo hannunsa ya ce to taho abokina zo mu tafi gidana na fata an fahimci magana da ya je gidan sai ya samu matar ummu darda matar abu darda kenan sai ya same ta mutabaddila wato babu ado babu kwalliya ta yi busu-busu da ita salman farisi da ya ga haka sai ya ce masha anuki ya ummar darda'i ummar darda'i me ya faru ya na ganki haka wasu busu-busu da ke hakan nan ita ce inna akhaka abad darda'i laysa lahu hajatun fid dunya sai kaga wannan abokin naka abu dardai ya ce eh ta ce wallahi ba shi da wata bukata a nan duniya gaba daya me take nufi da wannan shine shi al'amar mata bai dame shi ba in banda ibada ba abin da ya dame shi in kika samu je irin wannan to Allah ya sawwaje za a samu matsala ta ce ya ƙumun laila wa ya sumun nahara da daddare idan aka yi isha yana cewa Allahu akbar to sai a salatu khairun minan nawmi ba bacci balantana kwanciyar aure da rana kuma ana tunanin za a ɗanyi abu da safe ko da rana ko da yamma to nan kuma yana azumi kinga ke da kanki ba za ki tankare shi ba ko yawwa ta ce to shi haka yake to ta ce to tun da mutum ba zai neme ka ba ba zai bukace ka ba ba zai zo abin nan ba me za ka tsaya kana wani wanka kana kwalliya dama ba ana kwalliya ne saboda biya wa bukatar miji ba to tun da ba abin da ya dame shi da ni dan me zan yi kwalliya da wanka ta ce shi yasa ni ma na ci gaba da harkar gaba na kawai sai ce to ba za a yi haka ba to da daddare sai shi abu darda'i ya taho ɗakin salmanin farisi don saboda kar ya bar bakonsa tilo shi kadai sai ce to ina ga abokina sai mu kwana tare su iyalai su kwana a cikin gida to salmanin farisi bai ce mar komai ba suna shiga salmanul farisi ya nemi guri ya kwanta abu dardai a hiyayo alwala kawai yana kwanciya shi kuma sai tashi allahu akbar sai salmanul farisi ya zaunar da ke ce zauna na fata an fahimta sai ya zaunar da shi ya ce kwanta kai bacci ya ce salmanu karka yi man haka don allah ka ji tsoron allah karka man haka ya ce wallahi bacci za ka yi karanta littafin adabu zifaf fi sunnatul mutahhara na muhammad nasir bin albani ya kawo hadisi dogon hadisi ne kisa ce mai tsayi yace kwanta kai bacci abu darda yayyayyay wallahi salman faris yace ba za ka yi bacci ba kafzan ba za ka ba za ka ba za ka yi sallah ba bacci za ka yi sanda can dare yayi sun yi bacci sai salman ya farka ya samu abu darda yana ta bacci sai ta da shi sai ce to yanzu kam bismillah yi sallolinka ya je alwala ya zo ya salloli yana idarwa zai ci gaba har a salatu sai ce a'a ya ce shiga gida abu darda ya tsaya zai wata wata ya kamo hannunsa ya ciyo kwalash ya zo har bakin kofar ɗakin matar shi ya hanka ɗakin ciki ya ce shiga wannan hadisi yadda kuka dinna haka ne ya tura shi ɗakin matar ya dawo ɗakinsa can bayan wasu lokuta ya dawo suka yi alwala suka fita masallaci sallar asuba masallacin manzan Allah ana idar da sallar asuba ashe abu darda ya kudu sai matso gurin manzan Allah ya ce ya rasulallahi to kafin su je can bayan da suka yi alwala suka yi nafila raka'atan fajir za su tafi masallaci sai salman farisi ya yi wa abu darda nasiha ya ce ya abu darda ya ce ya kai abu darda ka sani inna li jasadika alayka haqqan ka sani jikinka yana da haƙƙi a kanka wali ahalika alaika haƙƙan iyalanka suna da haƙƙi a kanka wali rabbika alaika haƙƙan kuma ubangijinka ma na haƙƙi da da haƙƙi a kanka sai ya ce fa a'ati kullu dhi haqqin haqqan abinda nake so da kai ka dinga bawa kowanne bangare haƙƙinsa da ya hau kanka nam wa sum wa'ati ahalaka wa abud rabbaka kayi bacci wa aftir wata ranka sha ruwa wa nam wata ranka yi bacci wa sum wata ranka yi azumi wa ati a halaka ka je wa iyalanka wa abudu rabbaka kuma ka bauta wa ubangijinka yace wannan ne shine shawarar da zan baka amma maganar ka zo kai ta sallah da rana kai ta azumi iyalanka ma ba sa wata ado ko kwalliya saboda kai ba ruwanka da su ya ce ba za a sake haka ba to shi ne da daya abin bai mar daɗi ba shi yana ga a bar shi a yadda yake da haka ana idar da sallah sai ya matsa kusa da manzan Allah ya ce ya rasulullahi ni fa abokina da ka haɗa da ya zama min matsala ba ya ce me ya faru ya ce kaji kaji kaji kaji kaji yadda muka yi da shi budar bakin manzan Allah sai ce sadaka ma kala salmanu abinda salmanu ya faɗa maka gaskiya ne dole ne ka kula da iyalanka ka kula da ibada ka kula da haƙƙinka na bacci ka kula da kuma tashi da daddare kai ibada kai azumi babu laifi amma kuma wannan ba zai hana ka saurari iyalanka ba to kun ga waɗannan matsaloli duka duk wata matsala da ke gani ana iya warware ta ta hanyar abin nan amma dai ka sani babu gidan da ba a samun matsala tun daga gidan annabawa har manzanni har sahabbai har sauran mutane ga baki daya ina fata kuna fahimta to shine malam yake cewa walakin walakin na zalika yatawaqqafu ala ijabiyati tarafain qala abu darda abu darda ya faɗa wa limra'atihi yace idza ra'aytuni gadibtu farabbini idan kin ga nayi fushi to ki yi ƙoƙari ki yardar da ni ki yi ƙoƙari ki sa ni farin ciki wannan yana daga cikin babban asamin ɗin da yake kan mace a gidan mijinta shine kar ta ga mijinta yana cikin fushi ko da kuwa ba ita ta fusata shi ba domin akwai wanda suna ganin tun da fushin ba nasu ba ne su irin maganan nan ta hausawa wai menene ba ni na karzo ban bara ta ya aka bani ko ma'ana wai ba ita ta fusata shi ba don haka ba ruwanta wannan ba daidai ba ne kuskure ne ko ba ke kika fusata mijinki ba wajibinki ne in kin ganyi cikin fushi ko cikin murtukewar fuska da ɗaurewar kai dole ki tambaye shi me yake faruwa in ya fusace ya ce ba ruwanki ce to an ce ko ba ruwana dan ke ya kamata ki gane fa ke fa ya kamata ki gane ke karama ce a ƙasa kike ko ya ce ba ruwanki ce a'a ai ko ba zai yiwu a ce matsalar mai gidana a ce ba ruwana ba yake sassauto ba wai idan ya yi tsawa ki ma ki tsawa ba a in ya ce ba ruwanki ki fusata ki ce oke ka ce ba ruwana shi kenan ka je ka ci gaba da matsalar ka kin ƙara tunzura shi faɗan sai ya dawo kanki in kika yi wasa ba ke kika karzo man ba amma kuma za ki ɗauki rataya in kika yi wasa amma idan ya fusata ya ce dalat ba guri dalat ba ruwanki da wannan abu ci haba mai gida matsalar kuma da taka ce a ce kuma ba ruwana a ciki ai babu wani abin da ya shafe ka a yanzu wanda bai shafe ni ba bakin cikin ka bakin ciki na ne farin cikin ka farin ciki na ne kai ya hakuri mana dan lele na ha Allah kuwa ki shigar da wasa shi yana kokarin shigar da fada ke kuma kina shigar da wasa wallahi wallahi daga ƙarshe ke ce za ki mar maganin wannan takaicin da yake ciki kuna ga ga ɗaya daga cikin matan, matan sahabbai ummu sulaimin ne ko imra'atu abi talha eh wadda ɗa ne fa ya rasu fa ɗansu ne ya mutu amma a daren da ɗan ya rasu sanda ta ja hankalin mijin ya kwanta da ita saboda ta ɗauke mar wannan takaici da wannan baƙin ciki da wannan tashin hankali da yake ciki na wannan rashin da aka yi masa in ke ce sai dai zai same ki kina ta sharɓar hawaye hankacin a gabanki tishu sun fi guda talatin kin jika wannan kin ajiye kin sake zaro waɗancan kin jika kin ajiye tun daga ganin yadda kike ya san akwai matsala a gidan amma wallahi da ya shigo sai ji gidan na kamshi tsabar ma iyawa da kwarewa da sanin makama ita taiwa yaron wanka kin ga kenan ya nuna tana da ilimin addini taiwa yaron likkafani ta nannaɗe shi ta nemi wani lungu a cikin gidan inda ba zai gaggawar yaron ba ta je ta kwantar da shi a gurin da ya zo sai ta hana hiya tafi inda yaron yake kwance ta tare shi da hira da taɗi karhe dai sai tambaye ta niyya jikin yaron nan ne tace ai ya samu saukin ma da tunda wannan jinya ta kama shi bai taba samu ba yace to alhamdulillah alhamdulillah ta kawo mar abinci yace ta kawo ruwan sha ta kawo komai kafin ya gama ci ta shiga ta yi wanka ta yi tsaf da ita ta fesa turare ta sa kayan bacci ta zo ta same shi sai bayan da suka gama komai sannan ta masa tambayoyi ta ce ni kan yanzu idan mutum ya baka aran abu da ya baka aran abun nan sai kuma ka gama amfani da abun sai ya zo ya ce yana buƙatar kayansa shin za ka bashi ko ba za ka bashi ba ya ce a da gudu ma har da godiya Allah ya saka da alheri mun gode ta ce to Allah ba mu aran ɗa kuma ya zo ya karɓi kayansa za ka gode mara ko za ka yi fushi da shi kin ga ai babu magana ta da hankali ko misali yanzu ta buga mar kuma ga abin a aikace ina mata irin waɗannan matan a wannan zamanin namu wanda duk tashin hankalin miji su kuma kokarin kwantar da shi za su ina suke yanzu ina matan da idan miji ya taho a fusace za su kwantar da hankali na na khadija yana daga cikin hanyar da ta ɗauka ta samu kan annabi muhammadu har manzan allah ya amince zai aure ta bayan sun yi aure kuma ya ga abin da bai taɓa tsammani ba dangane da ɗabi'un khadija shine daga ya taho da tashin hankali ita za ta kwantar da hankali daga ya zo da matsala ita ne mai neman mara hanyar warwarewa har ta kai matakin da lokacin da ya dawo daga kogon hira ya ce a lullube shi ta kwantar da shi ta lullube shi da bargo tana shafa kansa tana masa nasiha cewa wallahi Allah ba zai taɓa tozarta ka ba domin kana sada zumunci kana taimakon bayan Allah kana kaza yau ina matan da za su zo suna rarrahin miji suna cewa wallahi ni na san Allah ba zai tozarta ka ba babanmu kai ne ka saya mar kaza ko kai ne kai masa kaza addarmu wance kai ka taimaka mata da kaza kanwata wance kai kai mata kaza lokacin da rikici ya tashi tsakanin wani da wani kai ka je ka shiga tsakani ka saisaita su a dalilin irin waɗannan halayen naka Allah ba zai taɓa tozarta ka ba ina mata masu irin wannan ɗabi'ar ga mazajensu shin ma sun yarda mazajensu suna da alheri gare su ko ba su yarda ba wannan yana daga cikin matsalolin da haka na khadija ta dinga rarrashin annabi tana shafa jikinsa tana mar nasiha har manzan Allah ya bacci da ya farka sai ta tambaye shi meye ne kake gani ne yace wallahi wani halitta nake gani ya zo mu a kogon hira ya makure ni yayi kaza yayi kaza yayi kaza to a lokacin akwai warakatu bin nawfal wanda shi kuma babban malami ne daga cikin malaman yahudu ko nasara ya san kissoshi da tarihi da kuma maganar annabta yana karantawa a cikin littattafai na da kadija ta kama manzan Allah ta ɗauke ta kai shi gurin gurinsa ta ce kai wa wannan babban naka bayanin me yake damunka to da ta yi masa bayani ne a nan ne fashe tabbatar masa shi ne Allah zai turo a matsayin manzo ku duba aiki na na kadija don Allah annabi ya samu labarin cewa zai zama manzo ne ta hanyar khadija da ta ɗauke shi ta kai shi gurin warakatu ɗan naufal don Allah annabi zai manta da nana Khadija ba zai manta da ita ba saboda ita ne ta yi sanadin da har ya gano meye matsayinsa ke wanne irin gudunmuwa ke bayarwa a mu'amalanki da mijinki wajen ci gabansa wajen kawo mar hanyoyi na ci gaba da nazari ko dai sai kuntumewa da bakin ciki da takaici da tashin hankali a cikin gida don haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana akwai lokacin da wata daga cikin matan shi ta nemi za ta taba khadija in ban manta bana na aisha ne manzon Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ahir dinki in kina so mu zauna lafiya da maganar khadija ta mutu ta koma ga Allah Allah ya mata rahama don haka ki yi hankali dangane da taba min ita ba ruwanki da ita baki zama da ita gida ɗaya ba balantana ki kishi da ita kina da wannan matsayin a gurin mijinki ta yadda ko a wani guri ya ji za a yi hira ki zai ce a'a kar ku taba min wanci duk abin da za a yi a yi amma ban da magana a yi taba min wance na kina da wannan matsayi kina da wannan matsayi wata mata ta taba zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana mar tambaya annabi da ya gama amsa mata tambayar sai ya tambaye ta kaifa anti wa zaujiki me matsayinki a gurin mijinki ta ce to daidai gwargwado ina kyautata masa sai manzo Allah ya ce to fanzuri kaifa anti lahu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki ki nazari ki gane matsayin ki a gurin mijinki domin shine wutar ki shine aljannar ki idan aka yi kuskure kika yi kuskure mijinki bai yarda da ke ba bai gamsu da zamantakewarsa da ke ba wallahi wata zaki shiga annabi ya gaya mata haka fa inna ma huwa jannatuki wa naruki shine wutar ki shine aljannar ki an gane maganar da kyau ko don haka yake cewa idza ra'aytuni gadibtu farabbini idan kika ga na fusata ki kokarin gamsar da ni da kuma yardar da ni wa idza ra'aytuki gadibti radituki haka idan naga kin yi fushi na yi kokarin rarrahin ki mu dawo mu fahimci juna wa illa lam nastahif in ba haka ba wallahi ba za mu taba zama lafiya ba ka'ida kenan miji ka fusata wa matar kare to ka rarrashe ta ku dawo ku fahimci juna ka san baka yi mata daidai ba mata kin fusata wa mijinki eh to ki san yadda zaki ki rarrashe ki ku dawo ku fahimci juna kar ya zama ke kina gidan wai kina jiran wani ne zai rarrashe shi dan akwai matan da suke da wannan logic din wai tana jiran babanta ko mamarta ko yayanta ko kaninta ko wani daga cikin yan uwa shine zai rarrashe mijin wai tana gidan wannan kuskure ne kar miji ya zama kullum bini-bini sai dai ya ɗauki ƙaran matarsa ya kai wani guri wai wasu mutane za su zo su rarrafe ta za su nuna mata ta gyara a'a a matsayinka na miji kai ne wanda kake da iko ka ɗauki waɗannan matakai kake da iko ka nuna mata inda kuskurenta yake ba wai ita ba wannan kuskure ne babba miji ya dinga sa irin wannan a cikin tsarin rayuwarsa da zamantakewarsa wa'an shada sai shi abu darda'i ya rera wasu baituka wanda ina ganin saboda lokaci a za mu dakata za mu tashi kan waɗannan baituka yana cewa khudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi surati hina aghdabu wala tanqurini naqrata dhufi marratan fa innaki la tadrina kayfa al-mughayyab wala tukfiri shakwa fatadhhabu bil quwa wa ya abaki qalbi wal qulubu tuqallabu فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب baituka ne ya rera su su guda hudu masu muhimmanci waɗanda lallai kuwa idan kika ji fassarar su to da izinin Allah za ki shiga taitayinki dangane da al'amarin zamantakewa da mai gidanki muna addu'a abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله توفيقي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله نعم salisu wanda muke nan tare da shi? ok na'am to amin sun ma'amin na shi kenan ta yan uwa mana addu'a ubangiji maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu na alkhairi allah ya yi mana matsaloli da damuwoyin da muke ciki wannan bawan allah da mahaifiyarsa ba lafiya ubangiji maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya idan ba a manta ba a jiya na yi magana akan cewa wannan umar falo da muke tsaye tare da shi akwai tsautsayi da ya same shi na barayi sun je sun fasa shagon shi kusan sati ɗaya da wani abu zuwa sati biyu da suka wuce so muna buƙatar a sashi addu'a ubangiji maɗaukakin sarki ya tsare gaba allah kuma ya mayar masa da abin da ya rasa na abin da suka ɗauke masa a wannan shago kuma allah ya tona asirin waɗannan yara allah ya sa aljanna da zama komar mu allah ya haramta wutacin naman jikinmu rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته